أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم سيدنا وحبيب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم يا همة الشيخ ادروا لنا بهذا المهدري ولتعتفي بنظرة تأتي لنا بالزفر وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna gode wa Allah subhanahu ta'ala da ya ba mu ikon zama a cikin wannan masallaci mai albarka don ci gaba da karatun da muka fara jiya na wannan littafi na muktasarul aqdari na Abdurrahman al-Aqdari wanda yake magana akan fiqihu karkashin masaba ta Imam Malik bin Anas rahimahullah Allah ya rahamshe shi da shi ma Abdurrahman Abdurrahman al-Aqdari Allah ya mishi rahama alfarma sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a jiya mun yi bayanin mun yi muqaddima na shi malam Abdurrahman al-Aqdari da kuma wasu ‘yan bayanai kaɗan daga cikin bayanin da ya faro tun daga awwal ma yajibu alal mukhallifi a tasihu imanihi summa ma'rifatu ma yasluhu bihi fardu ainihi ka akamu salati wa taharati wa siyam ina ga daidai nan muka tsaya a jiya za mu tashi wa yajibu alaihi ko ina tana anan ne anan muka kwana inda za mu tashi shine wa yajibu alaihi to malam ya ci gaba da zayyana mana cewa wa yajibu alaihi ya wajaba a gare shi, wannan lamirin alaihi ɗin yana koma zuwa ga mukallaf, ma'ana ya wajaba ga wajibi ne ga mukallafi wanda muka faɗa a baya, al-mukallafi shi ne ya zama baligi, kuma baligin ya zama aƙili, wannan shi ake ce mukallafi, da haka ya wajaba a gare shi mukallafi an yi hafiza ala hududillah, ya zama yana mai kiyaye dokokin Allah. Allah yana cewa tilka hududin lahi fala ta'ata duha wayannan dokokin Allah ne kada ku ketara su ya zama ya zama yuhafizu ala hududillah ya zama yana kiyaye dokokin Allah wa yaqifa inda amrihi ya zama mai tsayawa ne a inda aka murce shi ya tsaya kada ya wuce iyaka wa nahihi da kuma inna aka hane shi kar ya je to kar kuma ya je wurin wannan kar ya je wurin a abinda ake nufi a nan يجب على المخلف أن يقيف على حدود التي حدها له مولاه يا وجب دبالغي كو مخلفي يتأيا daga iyakokin da Allah subhanahu ta'ala ya gindaya masa menene iyakokin shine inda Allah ya ce ya je ya je iya nan kada ya wuce nan inda Allah ya ce kar ya je to tun daga nesa kan ma ya matso kusa da wurin an fahimta to wannan shine kiyaye dokokin Allah Allah ya ce kar ka yi zina, to hanyar da za ta bi da kai zuwa ga wurin zinan ma ka je masa. Duk aikin da ka san zai iya bayuwa zuwa ga ka yi zinan kar ka yi shi. Allah ya ce kar ka ci haramun, duk aikin da zai bayu zuwa ga cin haramun kan ma ka yi aikin balle ya kai ka zuwa ga cin haramun din. An fahimta? Wannan shi ne ka tsaya inda Allah ya umarce ka, sannan ka, ka tsaya inda Allah ya umarce ka, sannan ka hannu daga inda Allah ya hane ka. waƙifa ka tsaya inda na hayyi a inda Allah subhanahu ta'ala ya hane ka. Kamar yadda wannan bayani da malam ya yi, akwai ayoyi wa'inda suka tabbatar mana da abubuwan da malam ya faɗa kamar haka. Idan mun duba a cikin suratul hashiri, aya ta bakwai, Allah subhanahu ta'ala yana cewa, wa ma kuma rasulu fakuduhu, wa ma nahakum anhu fantahu. Tanda ya ce, wa ya ƙifa inda amurhi an yi hafiza ala hududillah dokokin Allah daga wurin wa ake sanin menene dokoki na Allah daga wurin manzon Allah to wannan ayar tana nuna mana wa ma atakumur rasulu dukan abin da annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da shi fa ku zo ku rike shanu biyu wa ma nahakum anhu duk abin da annabi ya hane ku to fantahu ku hanu daga wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hane ku da haka kun ga shine ya zama yuhafizu ala hududillahi kenan wa yaqifa inda amrihi wa nahyihi sannan idan an duba cikin suratul nur aya ta 63 zuwa aya ta 64 ita ma ta yi mana nuni akan haka inda Allah subhanahu ta'ala yake yake cewa falyahzar allazina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabul alim ala inna lillahi ma fis samawati wal ard qad ya'lamu ma antum alayhi wa yawma yurja'una ilayhi fayunabbi'uhum bima amilu wallahu bikulli shay'in alim Allah subhanahu ta'ala cikin suratul nur aya ta 66 zuwa aya ta 60 da sittin da uku zuwa aya ta sittin da hudu, Allah subhanahu ta'ala yake gargaɗin waɗanda suke saba wa umarnin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke aikata kishiyar abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su aikata Allah ce far ya hazanal ladina yukhalifuna an amrihi Allah ce ka gargadar da waɗanda suke saba wa umarnin manzon Allah an tusibahum fitina in ba su bari ba fitina za ta safe su wani bala'i zai shafe su tun a nan duniya, au yusibahum azabun alim ko kuwan a nan duniya sun ga sun sha, to a lahira fa za su same su metece azaba mai raɗaɗi, Allah ya tsare mu. Wannan sakamako ne suke saba umarnin annabi kenan. Allah ya ce, Ala ku saurara, inna lillahi ma fi samawati wal ard, ma fi samawat, duk halittun da ke sammai bakwai, wal ard, da halittun da ke asai bakwai, lillahi dukkansu na Allah ne da duk halittan da suke cikinsa kalkan wa abidan. Allah shi ne halitce su, shi ne kuma Ubangijinsu kuma shi suke bautawa. Adi ya alamu ma antum alai, hakika kun san abin da kuke kai, duk abin da kuke kai din nan Allah kuma ya san da haka. Wa yau mai yurja'una ilaihi ranar tashin alkiyama ranar da za ku koma zuwa ga Allah, yunabbi'ukum bima amilu Allah zai ba ku labarin abin da kuka aikata. kada ka ce ai a gida ne na yi, ko a cikin ɗaki ne na yi, ko ko a daji ne lokacin da na aikata abin da ya saba wa umarnin annabi ba kowa a wurin. Allah ya ce ina ji kuma ina ganin abin da kuka yi, fayu na bi ukun zan ba ku labarin abin da kuka yi, bima amilu da duk abin da kuke yi, menene labari bayan baka labarin sai kuma baka sakamakon abin da ka yi. In zunubi ne a miƙa ma takaddaka na zunubinka a hannun hagu, idan aiki alkhairi ne a miƙa ma takardarka a hannun me a hannun dama wallahu bi kulli shay'in alim Allah alimun masani ne bi kulli shay'in da komai dan haka duk abin da kai boye ne a bayyane ne a gida ne a daji ne Allah yana ganin sa kuma Allah ya san kai kuma Allah zai baka sakamako akan haka saboda la yantizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid baka isa ka furta ko furci ɗaya ba face akwai mala'ikun nan guda biyu a tare da kai ɗaya yana ɓarayinka na dama, ɗaya yana ɓarayinka na hagu, na dama yana rubuta alkhairanka, na hagu yana rubuta kisharaka, Allah ya tsare mu da yin kisharaka, alfarma Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. To nan mun ji ayoyi kenan, to sai kuma hadisai, na hadisai ne wanda za su yi mana nuni zuwa ga maganar mala da yake ce mana ko, su hafiza ala hududillah, mu kiyaye dokokin Allah wanda muka ji su daga bakin shugaba sallallahu alaihi wasallam ko, wa, wa yaqifa inda amrihi bai tsaya inda aka murce shi wani hayi da inda aka hanubawa sai muka samu hadisi daga Abdullahi ɗan Abbas radiyallahu anhu Allah ya ƙara masa yadda ƙala ya ce, Sami'ti Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ji shugaba jagaba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam na ji shi ya ƙuli yana cewa, A bi hijrakum a ƙul iyakun wa jahannam, iyakun wal hudud, iyakun wa jahannam, ثلاث مرة فإذا أنا مت تركتكم وأنا فرد لكم على حوض فأن ور فمن ورد أفله رواه إمام البزار وانا حديثي من الله صلى الله عليه وسلم da muka samu da Abdullahi bin Abbas yace na ji manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa abin da kuke yi da shi za a rike ku ka ku daga aikin da zai kai ku jahannama ka ku daga aikin da zai kai ku jahannama ma'ana duk aikin da kai ka saba wa Allah zai kai iya kai ka jahannama ka ku daga keta hududillah iyakokin Allah shine iyyakum wal hudud ka ku da keta dokokin Allah Allah ya ce kar a yi kaza kai ka bi ta bayan gida ka aikata abun ko ka bi ta wani barayi ka aikata ko ta wata siga duk ko ta ina kai in dai ka aikata to ka keta dokokin Allah Allah ya ce dokokinsa suna nan kada ketara su tilka hududillahi fala duha. wa iyyaku wa jahannam annabi yace ka shedin ku daga aikin da zai kai ku jahannama salasa marra sai da manzo Allah ya faɗa wannan magana su uku saboda girman girman keta iyakokin Allah da kuma inda zai kai bawa matukar yana keta iyakokin Allah shine wutar jahannama manzo Allah ce fa iza ana mittum idan na tafi zuwa rafil a'la na yi wafati taraktukum wa ana fardul lakum zan bar ku lokacin kuna mai alhini na kuna mai jin zafin rabuwa da ni za mu haɗu lakum da ku a fi haudin a cikin tafkin alkautara faman warada duk wanda ya gangara zuwa ga tafkin alkautara wa aflaha hakika ya tsira shi tafkin alkautar ana wuce sirati to sai tafkin alkautar duk wanda ka dance ya sha tafkin alkautar to sai da ya wuce sirati shi sa manzo Allah ya ce kuna wuce sirati ni kuma ina daidai bakin tafkin alkautar ina daidai wurin da kun wuce ga wurin nan ga kofuna nan rututu kowa zai ɗau kofi gashi nan a bashi wannan ruwan alkausar ɗin ya sha idan ya sha duk wahalhaloli da aka samu na tsayuwa ranar mahashar da na gudun da aka yi ranar mahashar da na ranar da aka sha ranar mahashar da na cuccukan da bayi wasu suka ji a wurin keta wannan a siraɗi ɗin don wani in ji manzo Allah ya ce wani siraɗi zai yayyanka shi ya kyakketa shi amma a haka ne za a zai samu dai da kyar asira. To idan ya sha wannan ruwa na tafkin alkausar gaba ɗaya lafiyar shi za ta dawo sumul. Wani kuma in ji manzo Allah ya ce bai ma san ana yi ba sai dai ma ya wai ga ya tambayi na kusa da shi ya ce wai a muna duniya mun ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa za a ketara za a ketara wani abu shi siraɗi ga irin shi ga irin shi an ce kai an ce kaifinsa ya fi takobi kaifi, sannan sirantakansa ya fi gashi sirantaka, kuma dole sai an bi ta kanshi za a wuce. Kuma shi ƙasan shi kuma wutar jahannama ne, kana faɗa wutar jahannama ka faɗa. Kuma dole sai an wuce, sai dai tambayi wani sa ya ce, sai ce, a, ba mun wuce ba kai baka sani ba, bai sani ba. Sabida me yasa? Sabida ya yi ayyukan alkhairi, ba shi da nauyi yawan zunubinka yawan nauyin jikinka da nauyin kayan da za a jibga ma a lokacin za ka wuce tare da shi. Shi yasa wani yana faɗi, yana tashi, yana faɗi a haka zai tafi. Wani ko bai ma san an yi ba kamar walƙi a haka zai wuce wuyib. In ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya sanya muna ciki alfarma sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Sannan ga wani hadisi shi ma guda ɗaya duka dai wanda yake ƙarfafa mana wannan maganar da Malam Abdurrahman Al-Akdari yake faɗi. a tuna jiya na faɗo cewa dama duk bayanin da zai yi to a za mu koro ayoyi da wasu hadisai wanda za su ƙarfafa wancan jawabin nasa da cewa shi ma ya tato ne daga hadisai da ayoyin alkur'ani a an samo hadisi daga abu huraira Allah ya ƙara mishi yarda shi abu huraira asalin sunansa shine abdurrahman bin sakar radiyallahu anhu Allah ya ƙara mishi yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce إن الله تعالى يغار وغيرة الله أن يأتي مؤمن ما حرم الله عليه إن الله تعالى وسني للي الله تعالى مي كيشيني الله ينا كيشي وغيرة الله وسني الله أبن ديكي وكيشي أن يأتي المؤمن ما حرم الله عنه shine yana kishin bawa Allah ya halitti bawa ya bashi ci ya bashi sha amma ya aikata abin da Allah ya haramta mushi Allah yana kishin wannan abu. Allah ne ya halicce ka, shi ya baka ci, shi ya baka sha, amma sai ya ce kada ka yi kaza amma ka aikata. To Allah yana kishi baya son wannan abin da bawa zai yi. Ya keta hududin lahi kenan, ko kuma ma ya yi babban gaba ɗaya, Allah ya halicce ka, ya baka ci, ya baka sha, amma da ka tashi bauta, sai ka bauta wa waninsa. To Allah yana kishin haka, a wannan a takaice kenan, sai malam bayan ya kawo mana cewa يجب عليه يا وجب بالغي مخلف أن يحافظ على حدود الله يكي أدوكوكين الله وكيف عند أمره يتيع إن الله أمرتشي ونهيه دا إنا كهنشي تما ليسك برتوا ويتوب إلى الله قبل أن يسقط عليه سنن باوا بالغي مخلفي يتوب يزم ميوان توبا إلى الله زواج الله qabla an yasqata alaihi tun gabanin Allah ya fushi da shi ya zama mai yawan mai tuba zuwa gawa zuwa ga Allah don Allah ya san ba wani ba wanda baya sabo in ba shugaba ba sallallahu alaihi wasallam to ya zama mai yawan yin tuba ya zama mai yawan tuba ga Allah tun gabanin Allah ya yi ya fushi da shi kenan ashe bawa in ya zama mai yawan sabo ba istighfari baya tuba Allah yana mai kenan yana fushi da shi mafhumul makalafa kenan Allah yana fushi da shi a wa shurudut tawbatus salasa sharadin tuba guda uku ne kamar yadda malai ya kawo wannan littafin sharadin tuba sune kamar haka na farko malai yace annadamu alama fata yin nadama akan abin da ka aikata a baya kamar misali mutum ne yana shan giya bari mu yi misali da wanda yake shan giya to farko shar'in tubansa shine annadamu alama fata yayi nadama ka abin da ya aikata a baya ya zauna ya dinga tunawa kai ya je gidan kaza ya sha giya ya je kaza yi ta jin haushi yi ta jin damuwa saboda irin in ya tuna da abin da yayi na wannan shan giyan na farko kenan sharaɗin tuba na farko ya samu a gare shi na biyu wani yatu sannan ya ƙudiri niyya Allah ya uda cewa ba zai sake komawa ila zambin zuwa ga zunubin nan da ya bari a baya ba, fi ma baki na daga abin da ya ragu min umurihi na rayuwarsa. Ya ɗauniyar tun da haka ne na yi nadama, rayuwa ta zan yi nan gaba kuma ba zan sake maimaita shan giya ba. Misali nike da shan giya, da duk sauran abin da yake sabo, ba zan sake maimaita shan giya ba. An samu shari'i guda nawa, an samu guda biyu, to sai na uku, wa an ya ma'asiya sannan ya bar saɓan Allah fi sa'atiha a lokacin da yake halin saɓan, in kana mutalabbisan biha in ya kasance mai cuɗanya ne da saɓan. Kada halin yin saɓan ne ya kubce mishi shi yasa ya bari. Misali, mai shan giya ne, shi kenan sai ya zama giya fa ta yi tsada, giya ta yi tsada, gashi kuma talauci ya zo mishi, sai ce, kai, na tuba, kaga wannan ba tuba yi na hakika ba. Dalili, da a ce Allah zai bashi kuɗi a lokacin zai koma ya da za a ce me yasa ka tuba zai ce kai ai ta yi tsada ne, kaga wannan ba tuba yi na Allah ba, a cikin sharaɗin tuba ya rushe guda ɗaya, an fahimta? To, a sharaɗin tuba nan mala ya kawo guda uku, amma akwai ƙwara ɗaya wannan ake haɗawa da shi, wannan shine raddil raddil mazlumi raddil mazalim mayar da abin da ka zalunci bawa ka mayar mishi da shi, shi ma yana cikin sharaɗin tuba in abin ya shafi zalunci ne, ma'ana haƙƙin ba saɓa wa Allah ba ne da bawa, a cikin saɓan akwai haƙƙin bawa a ciki, an gane me nake nufi? Ma'ana yanzu ɓarawo in ya sata, ai ka ga abu biyu yi, ya saɓa wa Allah ya yi sata, akwai zunubi tsakanin shi da Allah, haka ne? Sannan kuma ya saɓa wa bawan da ya yi wa sata. kaga akwai haƙƙin Allah akwai kuma haƙƙin bawa to a nan sharaɗinsa sai ya mayarwa da bawan haƙƙinsa in ka san ka satan mishi ɗari biyar to sai ka mayar mishi lokacin da zaka tuba sai ba ka nemo ɗari biyar ka mayar masa cikin sharaɗin tuba sannan tuban ya cika cif ka taɓa satan mishi tiya bakwai na masara sai ka mayar masa sannan sharaɗin tuba ya kai buhu hamsin sai fa ka mayar sannan sharaɗin tuba ya kai da haka sharaɗin tuban guda biyar ne a wurin wanda haƙƙin ɗan adam ya shiga. In ba haƙƙin ɗan adam gaba ɗaya haƙƙin Allah ne, to wannan sharaɗin kamar zina. Sharaɗin shi ne me? Shi ne guda uku, annadamu ala ma fata ɗaya kenan. Wani yatu Allah ya udu ila zambi. Sannan na biyu, wa an yatu kuma sai ya tufi sa'ata. Ya nadama ka abin da ya kata a baya, na biyu kuma ya ɗau niyya ya ƙudiri niyya ba zai sake maimaita wannan abun ba. Sannan na uku ya zama ya bar wannan zunubi a lokacin da yake ganiyar yin zunubin, ya bar shi in ya kasance mai cuɗanya ne a cikin halin wannan zunubi. Ta, Malam ya ce, idan muka duba akwai ayoyi da dama wayanda suka yi mana nuni akan mu yi tuba. Saboda ai ya ce a taubati, tuban nan shin Allah ya umarce mu mu yi tuba a cikin ayoyi akwai surututu akwai su da dama amma kaɗan daga cikinsu shine Allah subhanahu ta'ala ya gaya mana a cikin suratul nuri da zuma mun karanta suratul nur ko to yanzu ma mun ƙara dawowa cikin suratul nur a da mun karanta aya ta 33 zuwa ta 63 zuwa 64 to yanzu kuma mun dawo aya ta 33 cikin suratul nur inda Allah subhanahu ta'ala yake cewa وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنين لعلكم تفلحون الله يكرا دكان المؤمنين يتي وتوبوا إلى الله ku tuba zuwa ga Allah jami'an gaba ɗayanku ayyuhal mu'minuna ya ku taron mu'minai la'allakum tuflihun ko sa samu babban rabo matakar ka tuba ga Allah sai ka samu babban rabo sannan muka duba cikin suratul tahrimi ita ma Allah subhanahu ta'ala ya kawo wasu ayoyi wanda suke mana nuni zuwa ga mu dinga tuba zuwa ga Allah a farko farkon aya aya ta takwas ba sai an yi nisa ba Allah yana faɗi yana cewa ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yadkhilukum jannati tajri min tahtiha al-anhar ila akhir aya Allah subhanahu ta'ala yace ya ayyuhal ladina amanu ya kuwa kuka imani tubu ila Allah ku tuba zuwa ga Allah taubatan nasuha tuba na gari an fahimta kaga wancan wanda ya ya tsallake sharadin nan na uku wa an yatrukul masiyata fi sa'atiha kaga bai yi taubatan nasuha ba kuɗi ne babu talauci ya riske shi shi yasa ya tuba tuba muzuru yayi yana samun kuɗi zai koma an gane yana samun kuɗi zai koma kan aikin kaga wannan bai samu taubatan nasuha ba Allah ya ce, Idan kuka yi taubata nasuwa, asa rabbukum, Ubangijinku ya kusa an yi kafira an kum sai ya atikun, ya gafarta muku dukkanin kurakuran da kuka aikata zunubanku, sannan wai da kala kum jannatin, idan kun mutu, Allah ya sanya ku cikin aljannoninsa, wannan ta jiri min tatil anharu, wannan a cikin aljannin nan al'anharu koramai ta jiri min tatiya tana gudana ƙarƙashin aljannai sai da tsaban ni'ima. Allah subhanahu wa ta'ala kenan. to sai mu shigo kuma kan hadisi akwai wasu hadisai wannan suka yi mana nuni zuwa ga tuba akwai su sai mu fara da babban littafi sai haidin nan guda biyu sai bukhari da sai muslim sai mu shiga a sai muslim mun ji hadisi daga imamu muslim ya ruwaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ayyuhan nasu tubu ila Allah wastaghfiruhu fa inni atubu fi yawmin mi'ata marra manzo Allah ya ce, Ya ku taron muminai, ya ku taron mutane gaba ɗaya, ku tuba zuwa ga Allah, wastaghfiruhu ku nemi gafara Allah daga zunubanku, fa inni kun gani kaina ni din nan, in ji manzo Allah. Shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗi, ya ce a tubu bi yaumi mi atamara. Kulli yaumin sai na yi istighfari na tuba ga Allah su ɗari. Manzon Allah kenan da kansa. Kuma mun sani idan muka koma suratul Fathi, mun san da wannan ko inna fatahana laka fataham mubina liyaghfir laka Allahu ma me ma taqaddama min me min zambika wa ma ta'akhara wa litimma ni'matahu alayka wa yahdika siratan mustaqima an kewa annabi ta kota ina ta baya baka taba yin zanabin ba da ma ka taba yi anyabi ta gaba ba za ka taba yi ba da ma za ka yi anyabi amma ba yake istighfari yake neman gafara Allah su ɗari a rana da Allah mu nawa ya kamata mu yi kenan dubu ko dubu goma ko miliyan ai kaga za mu tafi da rayuwar mu gaba ɗaya cikin su ba to annabi ne ka san ba laifi yake ba ba laifi ko ɗaya annabi yana yi ne don ya koyar da mu mu riƙe su fari mu ta yin tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala sannan in muka ƙara gaba a ita tuban nan kamar yadda na ne bayani cewa faƙar ajma'at ummatul islami qadibatan al'ummar musulmai jagorori malamai na cikin al'umma sun haɗu akan cewa ala wujubi tauba alal fauri akan wajibi ne bawaye gaggawar tuba kada ya jinkiri za mu ji menene menene illar jinkirin tuba yana nan a gaba malam ya kawo shi ko an yi akara taubata za mu shige shi muna gaba yana nan gaba fama akara fa huwa asin wanda ya jike tuba kaga mai sabo ne ga Allah fa tajibu taubata alaihi fi hadha ta'kiri alladhi huwa fi nafsihi ma'siyatu saniya dan haka sai ya tuba zuwa ga Allah tuban zanubin da kuma tuban zanubi na biyu me zanubi na biyu zanubi na biyu jinkirta tuban jinkirta tuban shi ma wani zunubi ne na biyu, da haka zai yi tuba ga Allah zunubin guda biyu. A, da haka, a, mun samu hadisi daga Ibn Hibban, shi ma manzo Allah suna sani na cewa, annadamu ala martakabat min az-zunubi li qawli al-islam annadamu at-tauba annadamu tauba ai mun ji a baya malam yace annadamu ala ma fata ko annabi ne da bakin shi yace annadamu kaga yin nadama akan mutum abin da ya aikata baya taubatu shi ma tuba ne haka kurin mutum ya ta nadama ya ta bakin cikin haka abin da ya aikata baya na zunubi shi ma wannan nau'i ne na tuba an fahimta shi ta malam Abdurrahman Akdar ya sanya a cikin nau'in tuba na farko sharadi na farko sai ya sa me annadamu ala ma fata da haka shi ma nadama shi ma tuba ne da haka a Imam Ahmad da Imam Bukhari Allah ya kara musu yadda an samu hadisi daga gare su wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wailil lil musirin alladhina yusiruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun wailun kalma azaba ta tabbata lil musirin ga masu nacewa akan sabo masu nacewa akan me sabo azaba ta tabbata kalma azaba ta tabbata gare su ai allazina yusiruna ala ma fa'alu wanda suke nacewa akan abin da suke aikatawa na sabo mu ya alamuna alhali suna sani sun san saban ne amma suke ta yi har ma su faɗi wata mummunan magana tana nan za mu zo gaban suna sani amma su ta yi kalma azaba ta tabbata gare su in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Imam al-Bukhari da Imam Ahmad bin Hanbal su rawaito wannan hadisi sannan an samu wani hadisi daga Imam Abu Dawud ya rawaito wannan hadisi a manzo Allah yana cewa al-mustaghfiru min min az-zambi wa huwa muqimun alayhi kal mustazi'una bi rabbih wanda kullum ya rike tarbi astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah amma bai hana da yayi gama istighfarin yana fita ya je ƙara maimaita wannan abin da yake istighfarin ba an bayyanta to wannan ya zama mai yiwa Allah izgili wannan izgili yake wa Allah an fahimci karatu mutum ne ila zanayi aka sai bayan ya gama sai kuma ka subhanallah ka ya ta haushi yayi nadama yayi wai sai kuma a ta istighfari da ya fito bai hana kuma ya je sake yi ba an bayyana nan ma ta yi istighfari ba komawa bai sake bai zai hana shi kuma ya ƙara komawa ba an bayyana to wannan kawai yana yi wa Allah izgili dan haka mummunan abu ne a wurin Allah mummunan abu yake yi in ya tafi in ya tafi ga in ya je wajen Allah da irin wannan dabi'a to lalle zai samu mummunan wuri tun abin da ake so ya yi taubatan nasuha tuba na gari tuban da in ka yi shi ka bar wannan sabo an fahimta wannan shine irin tuban da Allah subhanahu ta'ala ya umarce mu mu yi sa cewa a yi taubatan nasuha kamar yadda suratul tahrim aya ta 8 ta mana bayani sannan a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ala yadil ma akazat hatta tu'addi idan bawa ya tuba, to ya mayar wa mai haƙi haƙƙinsa a hannun da ya ansa, kamar yadda ne bayani ɗazu, in ka ansu wani abu, ko ka ƙwata, ko ka cuta a wurin wani ka cuce shi wani abu, to wannan haƙƙin a cikin sharaɗan tuba bayan ka cika wannan guda uku, sai ka cika na huɗu, na huɗun shine ka mayar mishi da mai haƙƙinsa. In duk abin da ka san ka zalunce shi ka mayar mishi da mai da haƙƙinsa, wannan kenan. sannan sai malam ya ci gaba bayan ya kawo mana sharaɗin tuba guda nawa guda guda nawa guda uku to sai malam ya ci gaba ya ce wala ya illu lahu baya halatta gare shi shi waye wannan da ake magana kai mukallafi an yu'akhkhara tawbata jinkirta tuba baya halatta ga bawa mukallafi ya jinkirta me tuba yayi jinkiri wajen yin tuba bai halasta ba wala ya ƙulu, kada ma ya sake ya ce, hatta ya hadini Allah, sai an mai magana ce, ai, ba matsala, in Allah ya shiryatar da mu, ai, za mu shiryu, sai Allah ya shirya da mu, ka ce wa na daina kaza ya ce, kaka da mu, ai, in Allah ya da Allah zai shirya da mu, kuma yana yi. Mala ya ce, fa innahu, ka ga mai faɗin irin wannan kalmar? Min alamati shika yana da cin alamar ɗan wuta. dan wuta shi ne ake cewa shiqaqu shaqi as-sa'idu shi ake cewa dan aljanna ai shaqiyu shi ake cewa mai aiki na wuta wannan aikin sa karshe in ya dawwama kan shi wuta ne sa'idu shi ne mai aikin wanda aikin sa karshe zai kai shi zuwa ga aljanna in mun tuna a cikin hadisin manzo Allah wanda yake faɗi yana cewa ya jama'u kalku ahadikum fi batni ummihi a ƙarshe annabi ya ce wa shaqiyun aw sa'idun tun a ciki za a rubuta ɗan aljanna ne sa'idun, ko ɗan wuta ne shaƙiyun, don haka alamar shaƙi wanda yake ɗan wuta shine kaga wanda yana sako ka ce mai kai bana ya kamata ka bari ya ce a kaka damu ai Allah zai shirye da mu Allah zai shi ba yana sanin saban yake yi amma ya ce Allah zai shirye da mu wal kizlan sannan tabewa alama ce ta tabewa wa damsul basira alama ce ta shafewar basira al basar wal basira dukan su gani ne amma iri biyu in ka da an ce basaru gani na ido basira kuma gani na ciki an gane gani na ciki shine can da Allah yake cewa summun bukumun umuyin fahum la yajuna wata makafiri amma wani irin makantar tabbasaru ta basiratu kai ba sa gani amma a basiratu ne ba sa gani amma a basara na ido ga ido kulu-kulu suna gani amma asalin basiratin zuciyarsu na imani ba sa ganin gaskiya an fahimta da haka alama ce na wanda tamsul basiratu basirarsa ta toshe ta shafe wanda za ka ce mishi ya tube ya ce ai sai Allah ya shirya da mu ai sai Allah ya shirya da mu ko kuma ka ji ce ai lokaci ne ka kara mu nan gaba ai ba za mu yi ba ai lokaci ne to yana da sharadi ga Allah ne an ba shi an ba sharadi cewa zai kai wannan lokacin da yake tunani ko ko ya ce a ai zamanin mu ne ai mu ai su ma wasu sun ci zamanin su ai gwara mu ma mu ci zamanin mu ai a ci duniya da tsinke zamanin mu ne to kana cikin zamanin sai Allah wuf sai ya dauke ka ka tafi lahira me za ka ce wa Allah, ko kuwa baka taba ganin saurayi ya mutu ba ne, ya kake da jariri wurin shekaru, kai ne ka girmi jariri ko jariri ne ya girme ka, to jariri ma ya mutu, kakka ga wai sai tsofaffi ko, sai tsoho mai wannan aka, aka ɗan barbaɗa mai gishiri wai sai ci ko, an barbaɗa abinci gishiri sai me, ba sai ci ba, to wai tsoho kenan ya yi furfara, da haka sai ci mutuwa kawai dai wuf ta cinye shi. To, in haka kai kake gani, to samarin nawa ne suka tafi, jariri nawa ne ya tafi, shi kuma barbaɗa mishi haka yi sannan ya tafi? Wannan yaudara kai ne, yaudara kai ne ala kulli halin mutuwa za ta iya riskarka, da haka ya zama ko da yaushe cikin shiri kake, in kana sabawa Allah, ka yi iya ƙoƙarinka wajen ƙaurace wa saban Allah, ka yi iya ƙoƙarinka wajen aikata ayyukan alkhairi don ranar tashi alƙiyama, ka ga ayyukanka da yawa, ka yi alfahari da ayyukan da ka aikata ta hanyar koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Shi ma wannan bayani da malam ya ce, bai halatta bawa jinkirta tuba ba, idan muka koma suratul hajji, aya ta arba'in da shida, za mu ji Allah subhanahu ta'ala yana faɗi yana cewa, fa innaha la ta'amal absar walakin ta'amal qulub allati fi sudur. Bayanin da ne na tsazu. cewa shi saban Allah da zunubi ba yana makantar da ido wannan wannan ido bane a walakin sai dai ta'amal qulubi idan zuciya yake makantarwa Allah fi sudur wanda take kirji idan ne na, zuciya yake makancewa gaba ɗaya ba zai ga gaskiya ba kunnan zuciya zai makance ba zai iya jin gaskiya ba bakin cikin zuci zai kurunce ba zai iya faɗin gaskiya ba shine tan Allah yake faɗi a cikin suratul baqara ko summun bukumun umuyun fahum la yarjiuna Allah ya tsare mu da summun bukumun da umuyun da la yarjiuna din diga Allah ya tsare mu albarma sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haka Allah ya faɗi a cikin suratul hajji aya ta 46 sannan an samu hadisi daga sayyidina Abu Huraira aidan shi kuma mun faɗi dazuma mun faɗi hadisin sayyidina Abu Huraira kuma na faɗi asalin sunansa ko cewa asalin sunansa shine Abdurrahman bin Sakar wannan Abu Huraira watan inki a wannan ne in ba asalin suna ne na yanka ba an bayyanta suna ne na wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kiransa da shi a inkiyarsa ce an an bayyanta Abu Huraira kamar yanzu ana iya cewa Abu Wani Abu kamar yanzu kana da da misali kana da da sunan shi Musa za a iya cewa Abu Musa an gane abu Musa da Hausa shine kama ce baban Musa an gane abu Musa baban Musa ko Abubakar da ake cewa Abubakar Abubakar ba asalin sunan shi bane Abubakar Abubakar sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kara mishi yarda babban sahabin na manzo Allah halifan manzo Allah na farko sunan shi Abdullahi amma na sai shi Abubakar lakabin sa ne an gane duk wanda zaka ji Abu na Abu Abu Abu Abu lakabi ne an gane ko ibni ibni ibni ibni ibni wane ibni wane ibni wane yawanci duk laqabi ne ibni abbas kaga sunan shi abdullahi ibni umar sunan shi abdullahi duk irin wayannan ibni laƙabi ne da haka shi ma Abu Huraira al-Hurairan ai mage ce ko kuma ba ya haife ta bane ko ya haife ta ne a saboda yana yawan santa ne kullun yana tare da mage shi sa annabi yake mashi wannan abin nan din an gane cewa Abu Huraira shi kuma yace tunda annabi ne ya ambata mai wannan suna ka san su sahabbai da kake gani duk abin da ya fito daga ɓarayin annabi sai su ji ba su san komai in ba wannan ba yana da asalin sunansa amma saboda wannan sunan daga bakin annabi yake fita sai ya ji baya son ma wancan asalin sunan ya fi son wannan din su ba ta abinci abincin da annabi ya fi so ko da abincin bai da daɗi a bakinsu sai su ji nasu ba daɗi daga lokacin kawai na annabin suke so dan Allah me za mu sakawa da sabbai ai sai dai mu ce musu radiyallahu anhu wa radu anhu kare abin da za mu iya ce musu kenan sai da ba abin da basu yi ba wurin kare martabar shugaba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka mun samu hadisi an samu hadisi daga Abu Huraira Allah ya kawo mishi yadda shine Abdurrahman sunansa bin Sakar Sakar din shine mahaifinsa Allah ya kara mishi yarda a shi shi Abu Hurairan kenan Kala yace Kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innal mu'minu إذا أذنب ذنبا كانت نقطة سوداء في قلبه فإن تاب ونذا واستغفر سكل منه وإن, راد وإن زاد زادت حتى تغلق بها قلبه فذلك الران الذي ذكره الله في كتابه كلا بل وان على, على قلوبهم ما كانوا يكسبون إن أبو هريرة يتي shi bawa kulli yaumin idan bawa yayi zunubi da kai zunubi a cikin zuciyarka kana yin zunubi sai a diga wani dugon baki a cikin a cikin zuciyarka kana yin istighfari sai a goge wanda yake rubutun wanda yake rubutu a takarda zai fi fahimta wannan abin da muke faɗi idan ka yi rubutu sai kaga ka ashe ka yi kuskure sai ka goge sai ka ƙara yin wani a gaba, sai ka ƙara gogewa, ka ƙara yi ka goge, a ƙarshe ka san me zai faru a wurin? Ga wanda suka saba rubutu, da Allah me zai faru a wurin? Takardar wurin za ta zama kana ka ƙoƙe ta. An fahimta? Takardar wurin, to haka zuciyar bawa take zama lokacin da ya zunubi. Sai a ɗiga mishi wannan ɗigon zunubin, baƙi, da ya yi istighfari ya tuba sai a goge. Yana ƙari ya ƙara ɗigawa, da ya sigibari a goge ana na ana nan sai zama zuciyar ta dashe ta yi a rana ta yi tsatsa sai da wannan gogewar da ake yi shine Allah subhanahu ta'ala yake faɗi a cikin alkur'ani yana cewa kalla ba haka ba bal rana ala qulubihim ai zukatansu sun yi tsatsa ne ma kanu yaksubuna saboda ayyukan da ya kasance suna ta aikata na zunubi an gane me ake nufi anan yawaita zunubin ma kai istighfarin yawaita shi kuma na kawo tsatsa zuciya amma ka ƙaurace mishi shine shine shine zamowa number one shine zamowa salama gaba ɗaya an fahimta amma kuma kai me yi ka istighfarin kai kuma ka fi wancan ɗayan da muka faɗa da su me cewa hatta hadinin lahu sai Allah ya shirya da ni a ka ku damu akwai lokaci lokaci zai yi zamu tuba ko kuma a yi zamani ne ai shi zamani in ya zo kai ma ka shige shi ai kaza kaza ai in ka je gari ka gansu da bindi kai ma ka ko ɗautsin maka ka abin nan, eh to ba matsala, idan suka shiga wuta kai ma za ka a sa matsin ma sai ku shiga wuta tare. Magana kenan, ka je ka ga gari, arna kule, ana tara gashi dam, a yi aski, a yi shamfo, kai ma wai kai ɗan zamani, wai kai ka iya abin da ban san faɗi kalmar turanci. Eh, to, social, ka zama social person, yawa irin ɗan socialism, ban san yadda zan fassara abin da Hausa ba. Yawa, social, ka zama social person, so duk inda ka je you are social kawai za ka zama kawai you can revert yourself to become the same so, kai socializing din kanka dai a takaice yawwa kai ka zama dan zamani ko so ba matsala za ka socializing a wutar jahannama a can za a jefa su sai a hada ka da su dama annabi ya ce man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhu wanda ya kamance teniwa da al'umma da mutane na wajen ɗabi'a da halaye to fa suna tare a cikin wutar jahannama in na jahannama ne. Idan kuma ayyukan na alkhairi ne, ka yi tashabbihi da mutanen kirki, da mutane masu aiki na gari, shi kenan in na aka sa su a lahira kai ma nan za a saka, aljanna ne sai a saka. Idan wuta ne, ilayen wuta ne a saka ta, Allah ya tsare mu a sa shi can ba a saka ba. Allah ya tsare mu albarma shugaba sallallahu alaihi wasallam da haka wannan Imam Tirmidhi ya kawo wannan hadisi da kuma ayar da muka kawo yanzu ita ce aya ta goma sha hudu a cikin suratul mutaffifin wailil lil mutaffifin ko inna Allah yake cewa kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibuna sai malam ya ci gaba da cewa wayajibu alal mukhallaf ya wajaba akan mukhallafi kun ji duk a baya lamiri yake ta kawowa sai yanzu ya kawo zahirin kalma damiri wayajibu alaihi wayajibu alaihi ya wajaba a gare shi a gare shi a gare shi damiri yake kawowa sai yanzu ya kawo zahirin sai sabida an yi nisa sai yanzu ya kawo wajibu alal mukallaf ya wajaba wajibi ajiya mun kawo mai wajibi ko wajibi da farilla me kenan ke nufi dole abin da yake dole wajibi wajibu alai ya wajaba ya zama dole akan me mukallafi baligi wanda ya kai shekarun balaga wanda ya iya mafarki ko mace baliga wacce ta kai shekarun balaga wanda wanda nonuna suka fara bayyana gare ta ko ko ta fara jinin haida to wannan ya zama wajibi ne a gare ta mene hibzu lisanihi kiyaye harshen sa namiji idan mace ta hibzu lisaniha kiyaye harshen ta daga me anil fashai daga maganganun banza daga maganganun alfasha daga waƙoƙi na banza da waƙoƙi na alfasha dole ta kiyaye harshensa. Cewa Allah ya ce, Ma yalfizu min ƙaulin illa da dai raƙaibul atid ba ka iya furci ko da ɗai, furci ɗaya kai wallahi sai a rubuta, in daidai da na haramun ne zunubi a rubuta, hannun hagu yana, in na alkhairi ne na dama yana nan, ya rubuta. Ko a waƙa ce wallahi, in ka sa akwai ƙarya a ciki, ƙarya sai ya rubuta ma ka yi ƙarya. In akwai na gaskiya a ciki, gaskiya sai ya rubuta ka yi gaskiya. to in kare ta tafi yawa shikenan kai ka san ina ina zancen zai tafi in ba ta ce ka san me ba ta ina me hukuncin ta me karshen ta kuma dole ne ka kiyaye a matsayin ka na me na mukallafi wal me wal munkari da abin ki maganganu na banza na ki maganan da bai kamata bawa ya dinga yin ta ba shi yasa kulli yawmin idan muka gama hudu ba ai muna faɗi ko inna allaha ya amarukum bil adli wal ihsan ko wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil anil fashayi wal munkar ina ga koyo a hudu ba na ƙara maimaita wannan ayar haka ne wayna anil fashayi wal munkar da al fasha da abin ki ya Allah ya hane mu mu dinga yi mu daina yi Allah ya hane mu daga aikata su wal kalamul qabihi da munanan maganganu munanan maganganu kamar ka dinga gaya wa mutum mummunan magana mummunan zance sunan mutum Musa kace kai mugu ya shi kuma ya taso gadon gadon shi ga mugu ko kai ƙwaro sai ya taso gadon gadon shi ga ƙwaro an bayyanta ko ko kai musiya kai waye irin da sunan banza din nan ku daina gaya wa junanku ismul fusuq ne ba'da al-iman wa man lam yatub fa ulaika hum fasiqun ko ba haka bane Allah ya hane mu daga ayyana sunayen banza junan mu mu dinga faɗin wa kanmu sunan banza ka wani ma wallahi sunan shi ma sunan babban suna Muhammadu amma wallahi sai ka ji an sa mushi wani mahaukacin suna suna ma na fasakai sunan wani kafiri tan dan kwallo ko wani tan daban dai wanda ba mutumin kirki bane ya tafka wa kansa in shi ya tafka wa kansa ya je can shi ya sani amma kai kaka kira shi da sunan in ka kira shi da kai da shi kun yi tarayya an fahimta kira shi da sunan da kasan sunan shi ne na hakika in kuma laƙabi ne kira shi da laƙabi an yadda an gane laƙabi kamar yadda na faɗa abu huraira abu kaza baban wani baban wani an bayyana ko kamar yadda mu hausa muke kamar in mutum haifi mutum ladi sai a ce mai ɗan ladi ko ko a ce ladi ba in mace ci ko in ran juma ne a ce jummai ko a ce ɗan jummai ko irin litinin ne a ce menene ɗan tala ko ko talatuwa ko da sauransu wannan ba haramun bane dan an kira wannan saboda ba suna ne munana ba amma irin wannan suna yadda zaka ji ana mugu ko kaza ko kura ko irin dai wani suna dai can da kaji ana faɗa kai da kanka zaka ji wani iri subhanallah sai kawai ga yaka ga shi wani mutum ne yake an zo wannan kira mutum kuma musulmi ma subhanallah Allah ya tsare mu kalamul qabihi kenan wal aymanu talak da rantsuwar saki wannan rantsuwar sakin ba ana nufin kai ta cewa na rantse da Allah wallahi sai na sake ki na ba ita ake nufi ba rantsuwar da ka haɗa ka gwama ta da saki cewa wallahi idan kika yi kaza na sake ki to an ce a daina dalili mata hankalinsu rabin hankalinmu ne mu maza ka ce wallahi idan kika yi kaza a bakin aurenki ko na sake ki baka san mata ba saboda tsabar ƙarancin hankalinsu sai kuma shaidan ya raya mata to in ba ta yi ba ma kamar mata kaskantar da kanta ne ko ba ku fahimta ba sai ta yi kai kuma gashi ka hada abin da mai rantsuwa kuma ka ambaci saki kuma tana yi saki ya me saki ya uku a ƙarshe in aka sake ana nan sai uku ta tabbata da ta tabbata kuma sai a koma cikin halin ni'asu kai kana kuka ita tana kuka a rasa wanda za a lallasa kai za a lallasa kana wayo wayo in ba wanta na mutu ita ma tana wayo wayo in ba wanda na mutu me yasa tun farko ba ku bi umarnin Allah ba duk abin da na hana yake karki kaza babu kyau ko ban yarda ba kake je kada ka dangana abin ka hada shi da rantsuwa tare kuma da kawo saki a ciki ba dan komai sai da kada ka yi abin da karshe za ka yi da na sani za ka yi nadama sai dai ka ta bushewa ka kai ta ramewa ka wala ba za ka aure ta ba in kuma aka je aka yi haka aka yi haka aka ƙara dawo ma da ita kuna zaman zina ne shi kuma malamin da ya yi hikima ai kaza ai za a yanka rago ai wane ne ai za ta iya dawowa masha Allah kaza kaza shi kuma Allah ya tsine mushi la'ana Allah muhallalu wal muhallalu lahu wanne ya halasta aure irin wannan Allah ya tsine mushi da wanda aka halastawa amma me zai iya aurenta amma me hatta tanki hazar da gaura gaira Allah ya ce sai ta auri wani namiji daban ya kwanta da ita sun yi zaman aure sannan ya ga dama ko sabani ya zo tsakanin su ya sake ta sannan sai ka aura an fahimta in kuma ta samu wani aure ta ji daɗin zaman shi kenan kai kuma ya kai ta hakuri ka auri wata daga wata in ka auro sai ka kiyaye wannan dokar in ita ma ka ƙara gwamawa to shi kenan kai ka jiyo dan dai kai ne ka ki aiki da umarnin annabi da umarnin ma Allah subhanahu wata'ala na'am wal iman al wantiharul muslimi da wula da da da kyaran musulmi kyara dan uwa musulmi ba so ka kyare shi an gane kamar mutum in ya zo ka dinga an gane dai me kyara ko yawwa ba a so intihadul muslim kenan wai hanatihi da wulakanta shi wulakanta dan uwa musulmi a an hane mu hadisai da yawa sun zo bari mun gama wannan zamu dan koro hadisan wannan Allah yake mana umarni da manzo Allah yake na umarni kan mulakanta yan uwanmu musulmai mu'mini wa tabbihi da zagi haramun ne ka zagi dan uwanka musulmi dan manzo Allah yana cewa subhanal muslimu fusuqun wa qitaluhu kufr zagin musulmi fasikanci ne fada da shi ko ya kasa shi kuma kafirci ne a wa takawifi da tsoratar da shi kai abin da zai tsorata zai razana ba a so kamar yanzu yanda ake halin tsoro na bindiga dinnan. sai kawai sai ka zo tsakiyar unguwa ana cikin bacci sai ka ɗauko bindiga ka ta toka sai ka harba pow me zai faru kowa zai tashi ya rigiza zai tunanin to ko 'yan ta'adda ne suka zo kaga ka tsoratar da musulmai haramun ne ka tsoratar da musulmai fi gaira haƙƙin shari'i ba tare da haƙƙin shari'a ba an yadda tsoratar da musulmi idan haƙƙin shari'a kamar ya aikata wani mummunan abu a tsoratar da shi saboda ya bayyana gaskiyar menene ya faru kaiwa ne ka faɗi gaskiya kamar kila yayi kazafi ya ce ya kama matar shi tana zina gashi ba shaidu kaga za a yi rantsuwa ko ko ba haka bane za ta yi rantsuwa zai yi rantsuwa to shi din za a fara tsoratar da shi kaiwa ne wallahi in kai rantsuwa akan ƙarya Qur'ani za a baka ba Qur'ani zai fata-fata da kai tun a duniya za ka tsiyace za ka bushe wallahi tsohuwar bishiya sai ta fi ka dacewa, saboda za ka ga ta bushe ta kanjame to kai ma haka za ka yi. Idan kai a tsoratar da shi, kaga nan tsoratarwa ake amma an so a yi wannan, saboda kada ya je ya rantsuwa a kan ƙarya. An fahimta? Ƙila tsoratarwa daga baya zuciya idan dama ƙarya yake mata kuma imani ya zo mishi sai ya ce to gaskiya gaskiya ba a yi haka ba. Kaga tunda ba yi haka ba ya mata me? Ya mata ƙazafi, kaga za a bulale shi na wannan ƙazafi da ya mata, sun ita ce ita ma haka kazalika, da haka a a min gaira haƙƙin shari'i ba tare da haƙƙin shari'a ba, waya jubu alaihi ya wajaba gare shi shi mukallafi hibzu basarihi ya kiyaye ganinsa gananansa minan nazar ila al-haram na daga kallo zuwa ga haramun duk kallon da ka san haramun ne kaka kalla matar da take haramun a gare ka ba ruwanka da kallonta sai dai kallo na lallura ta zo wucewa kawai sai ka ganta to shikenan kawai idan ka ci gaba da hudanka a ta zo idowa ka kalle ta ka ƙara waiga ka ƙara kallonta kai wata kamar dai wance ka ƙara waiga ka kalle to wannan shine kallon haramun matuƙar ajinabi yanka ce an bayyanta muharrama ka ce aka yadda wannan amma ajinabi wacce za ka iya aurenta ba a yadda ba, musamman ma balle a ce matan wani, kuna zaune a hanya ta wuce, waccan, ai kama wance, wacce ce, takalmin ka ba, ina ruwanka da ganin takalmin da ta sa, a, ta yi anko, ina ruwanka da anko ɗinta, a, hijabi kaza, ina ruwanka da hijabinta, ta wuce kai kuma ka ci gaba da sha'aninka, ba ruwanka da wannan, ka kiyaye mai ganananka, sai kun kiyaye ganananku, shi ta manzo Allah ya hani mutane daga zama a kan hanya da zaman majalisa. Manzo Allah ya ce, saboda zaman majalisa ba za ku iya kiyaye doka ba, idan za ku kiyaye annabi ya ce, to ku zauna, ku kiyaye ganinku da bakunanku, abin da za ka gani ya zama ka kalli halal ba haramun ba. Bakin ka kai ya faɗi komai akan wani sai dai ka faɗi alkhairi, ka san ku wannan zai wahala a zauna a majalisa a ce za kiyaye wannan. Da haka in ba za iya kiyaye ba to kan ma kai ka je gida ko ka zauna ka tafi da matarka. kai ta samun lada ya fi maka alkhairi da ka zauna a majalisa a yi da wancan a yi da wancan kai ma an ka tashi kai ma a yi da kai ya mana haka ne al'adar da zama majalisa kenan kai ma an ka tashi yi za a yi da kai Allah ya tsare mu albarmar sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da haka ya wajaba ga baligi ya kiyaye gananansa daga kallo zuwa ga haramu wala yalla lahu baya halasta gare shi an yanzura ila muslimu ya kallo zuwa ga dan uwan shi musulmi bi nazaratan da kallon da tuzi zai cutar da shi kamar harara ayan sa harara yanzu ka harari mutum zai ji daɗi ne ko zai ji haushi ko zai ji ba daɗi to kamar kallo kai bawa musulmi mumini kallo kallon da zai cutar da shi haramun ne bai halasta kai mishi ba an bayyanta kamar harara kenan ko illa an ya kuna fasikan sai dai fasiki ne to shi ko fasiki ne aka ce ka mishi ka mishi harara a shi fa ya dubu hijiranahu shi kawai ce miki aka ce ka yi kan ma ka zauna tarji kawai da ya zo ya zauna kai kuma sif sif sai ka tashi kai gaba sai da ka san me zai yi yana zama batsa zai dinga barkowa kai kuma in ka zauna sai wannan tsiyar sai ana nan wata ran sai ta sha boka dama Allah ya ce kar ku zauna da masu saban Allah in kai wasa sai ta shafe ka ko ai annabi ya ce mana ko Allah ya ga mana wattaqu fitnatan la tasibanna allazina zalamu minkum kasa ku guji fitina da idan wani ya jawo ta wallahi ba shi kadai ba har ku da ke kewaye da shi sai ta shafo ku kuma sai ta kama ku sai kuma bala'in ya rike ku sif sif sif ya zo sif sai ka tashi kai gaba ka bishi sai da me ka saboda ka tsira daga albashansa an bayyanta to sai hadisai wannan suka yi bayani akan wayannan bayanai da malam yayi na cewa kiyaye harshe daga alfasha da munkari da kalamul kabihi da yawan rantsuwa na saki da tozarta musulmi da wulakanta musulmi banda haƙƙin shari'a da kuma kiyaye gana ne to akwai hadisai da yawa amma kafin mu je kan hadisi bara mu fara kan gangaren number one an gane me number one alkurani eh alkurani kenan eh bara mu fara da alkurani sannan mu gangaro zuwa ga me zuwa ga hadisi Allah subhanahu ta'ala ya faɗa a cikin suratul Nahl aya ta 65 Allah subhanahu ta'ala ya ce mana inna Allah ya'murukum bil adli ayan sa wannan ayar ko da zumun karanta ta ko a ƙarshen huduba inna Allah ya'murukum bil adli wal ita wa isan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun Allah subhanahu ta'ala ya ce inna Allah lalle Allah subhanahu ta'ala ya amurkun yana umarta ku bil adli da yin adalci duk abin da ka san adalci ne ka dinga yin sa wal isan da kyautatawa a kyautatawa iyaye farko a kyautatawa ƴaƴa na biyu a kyautatawa ƴan uwa na dangi na uku a kyautatawa maƙota a kyautatawa ƴan gari ma'ana daga dai gida abin yake ta faɗaɗa farko a kyautatawa iyaye sai a kyautatawa me iyali sai a kyautata wa mai ‘yan uwa, ‘yan uwa dangi, wa ko ƙani ko an fahimta, sai a kyautata wa kuma maƙota, an gama da maƙota sai a kyautata wa sauran ‘yan gari, nan gama da su sauran musulmai gaba ɗaya, kowa a kyautata mushi, ka kyautata mai zato kuma ka kyautata wajen mu'amala. Idan ka ga bawaye wani abu, kai ƙoƙarin kyautata mushi zato da kawo mai uzuri, kafin ka yi bincike, sai da ƙila abin da ka yi, ƙila abin da ya yi ba abin da yake nufi kenan ba, kai ka mushi mummunan zato. An fahimta? Shi sa manzan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗi yana cewa in ja'akum fasiqun binabayin fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatizbuhu ala ma fa'altum nadimina idan wani bayani ya zo muku daga wani mutum na daban ai wani an ganshi ya yayi gaba ko an ganshi ya shiga gonar wani ya ce a ha ila da zai shige mishi abin ila sata zai mai ko ko an ga wani ya fito daga gidan kaza a Allah layin kaza a to kila kila je yayi kaza ne kai ba baka sani ba kaga ba za ka yi haka ba sai ka yi bincike ka tabbatar shi sa aka ce idan kuka yi haka fatizbulu ala fatizbu ala ma fatin nadi wata nan za ku kasance cikin nadama sai ka bada haka sai kuma ka ji ashe ba hakan bane kaza ne wani abu ne daban ya biyo da shi hanya wani abu ne da shi daban shi ya kai shi wurin amma da ka zarge shi da wani abu na daban da haka Allah ya ce a kiyaye harshe daga yin wannan wal isan a dinga kyautatawa wa ita zul qurba a dinga zai kewa makusanta hukunta haƙƙin su a dinga baiwa na makusanta haƙƙin su haƙƙin ka tsakaninka da Allah ka dinga bashi me haƙƙin ka tsakaninka da Allah sallah azumi zakka inda kuɗi yayi haji inda kuɗin zakka a bayar inna kuɗi ne inna hatsi ne ayi inna dabbobi ne ayi an fahimta sannan ita zul qurba a ba makusanta haƙƙin su iyaye a yi ladabi a yi biyayya a kyautata musu sannan sai wa iyali a ba su abincin da za su ci gwargwaron iko mata a kyautata mata a yi mata adalci yadda mata suke da yadda muke da haƙƙi a wurinsu su ma suna da haƙƙi wallahi a wurinmu so da yawa mu mazaje mun faɗin haƙƙinmu a kansu ba ma faɗin haƙƙinsu a kanmu so da yawa sai dai mata in te kaza Allah ya tsine mata in te kaza wata ran za mu yi majalisa za mu yi majalisi akan haka shi kuma mijin shi duk abin da ya shi kenan Allah ya mishi albarka kenan a kanta wallahi ba haka bane yadda take da haƙƙi shi ma yana da haƙƙi yadda yake da haƙƙi ita ma tana da haƙƙi kowa ya kokari wurin kiyaye haƙƙinsa ita ta yi kokari wurin ba da haƙƙin shi ma ya kokari wajen ba da haƙƙin sai a tsira tare a gudu tare a tsira tare a shiga aljanna alfarmasai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa yanha anil fashai Allah ya hane ku daga alfasha wal munkari da mummunan zance wal bagai da zalunci al bagai zalunci kaga wasu ai tare da iyalin da matan da mazan a zalunce ake ita ta zalunce shi shi ma ya zalunce ta ana neman sa'ar juna to wannan ba shine zaman da Allah ya ce ai ba a kiyaye kada a zalunci juna ai iya kokari wurin kada ai zalunci ya izukum Allah yana gargadar da ku daga wayannan abubuwan da aka faɗa la'allakum tazakkaruna ko za ku hankalta za ku azantu in ji Allah subhanahu ta'ala a cikin suratul Nahl aya ta 65 to sai mu gangaro zuwa ga hadisai akwai lokaci to bari mu karanta ko da hadisi guda uku ne sai da naga lokaci ya zo dab an samu hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Imam Muslim ya ruwaito cewa inna sharran nasi manzilatan inda Allah yawmul qiyama man tarakahu an-nas itqa afushihi mafi munin wanda ya fi munin mazauni a ranar tashin alkiyama, wanda masaukinsa a ranar tashin alkiyama mummunan wuri ne a ranar tashin alkiyama shi ne wanda mutane suka ƙaurace mai sai da tsaban bala'in albasharsa da fasadinsa da tsiyarsa. Wanda ka san kana zama da shi, ko dai ma batsa, ko kuma na cikin yi a zaro sigari a cinna mata wuta, ko kuma in dai ka zo sai ya sa ka dole sai an yi gulma da wuri. saboda tsabar wa'annan ɗabi'un nasa har ya sa mutane ma sun fara ƙaurace mishi ba sa son zama da shi to wannan shine wanda ya fi munin masauki a ranar tashar kiyama Allah ya tsare mu da zamowa haka albarma sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan imamul turmuzi ya rawaito hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yana cewa laysal mu'minu bitta'an wala li'an wala fahishin wala baziyun shi mumini bai kasance daga wayannan ɗabi'un ba in kana so ka gane mumini shine wanda ya kaurace wayannan ɗabi'u wayannan ɗabi'u ne annabi ce laysal muminu wallahi ba mumini bane bidda anun ba a mumini mai yawan suka wala la'anin mai yawan tsinuwa, wala fahashin mai yawan alfasha, wala baziyun mai yawan, mai yawan, me ake cewa abin nan da ake comedies, comedies. An gane? Ban gane, barkwanci yawa, barkwanci. Mai yawan barkwanci ba ɗabi'u ne na mumini ba. Shi kullum ya magana a yi dariya, ƙaƙaƙaƙa yawa, masha Allah. Kullum ya, kullum ɗabi'arsa shi dai ya magana a yi dariya. Wannan ba ɗabi'an mumini ba ne. kullum baki in zai magana alfasha, in zai magana batsa, in zai magana gulma, in zai magana ƙarya, wannan ba ɗabi'a mumini ba ne. Yawan rantsuwa, wallahi, tallahi, aradu, kaza kaza, wayyayyaye, ar, to aradu ma rantsuwa ce, wannan rantsuwa ce ta maguzawa, kai ka ɗauko ka tafka wa kanka, ka ce aradu, to aradin ta zo maka kuwa. Rantsuwa ce ta maguzawa, rantsuwa ma asali da tsine-tsine, Allah tsinewa ne, Allah tsinewa ne, hatta shugabanni, wane ya cuce mu gwamna, Allah ya tsine mushi, to mun ji, in Allah ya tsine mushi, to kai kuma wane yanayi za ka shiga, ila da yana, yana cutarka mataki bakwai, to ban Allah ya tsine mushi wallahi sai ya kowa mataki talatin, kaga kai kuma wa zai ƙara shiga uku, kai, ko an gane me nake nufi? A, kawai roƙe shi Allah ya shirya shi mai shiriwa ne, in ba mai shiryuwa ba ne Allah ya fitan mana da haƙƙinmu a wurin shi, shi ke na Allah mana hisabi tsakaninmu da shi, amma kai ta tsinuwa, kai ta tsinuwa sai ka gama tsinuwar taka, yawan tsinuwar ya zo ya fi yawan addu'ar taka, a je lahira, ka yi tsinuwa har ta fi haƙƙin naka, a zo a jibgo zunubin nasa kuma a jibga ma, ka ga ba nan ba can kenan, Allah ya tsare mu. Ya ci a nan a can ɗin ma gashi ya ci kai kuma baka ci ba. An fahimta? Yawan tsinuwa ba shi ba ne, yawan tsinuwa ba so, to balle kuma tsinuwa tsakanin ‘ya'ya da mahaifa, wannan shi ya fi ma babban muni. Iyaye duk abin da ‘ya'yanku suke kakku tsine musu, ku ta musu addu'a, duk halin da suke, ku ta musu addu'a, Allah yana jin addu'ar ɗa, addu'ar uba da yawa ɗa. Duk addu'ar da iyayenku, iyayenmu suke mana wallahi addu'a ce karɓaɓɓiya, shi sa ka zama miliyan kwaɗayin addu'a wurin iyaye. addu'a ce yanka menene gaya wa jini na wuce ko ake cewa ko wacce dare take tafiya zuwa wurin Allah shi yasa bakunan iyaye bakuna ne mai kaifi su zama suna kiyaye wurin yi wa ƴaƴansu mummunan addu'a kai dan banza to sai ya zama dan banzan kai dan iska sai ya zama dan iska to kuma ya zama dan iska zai fara kuka kai to kuma kai ne kamar addu'a kai dan iska shi yasa ƴaƴa da yawa suke tabewa suke lalacewa ashe ba ashe mu ne muke ta musu addu'a tabewa mu ne muke ta musu addu'a lalacewa to kai kake ta kira musu in ka ce kai dan iska daidai yake da ka ce Allah sa ka zama dan iska daidai yake duk ɗaya ne ka kira shi dan iska mala'iku sun ce amin to ya zama dan iska kuma kai zaka fara samun kuka kai zaka fara mai kuka kan haka da haka dole mu kiyaye harshinan mu daga kalmomin da ba za mu dinga gaya wa 'ya'yanmu ko da suna mummunan abun bi ta musu addu'a da nasiha wannan kaza ne ka jawo yaronka a jiki namiji ka mai nasiha kaza kaza in ma mace ce ita ma ka mata nasiha kaza ba kyau kaza da kyau kazan nan da kike bai kamata ba kin ga mu muna yara kaza kaza muka yi kaza kaza kai ta kawo kuma izina da kawo dan labarai kan ga wani ma gashi ya dau irin hali irin naki kin ga karshe ga abin da yayi ya ji kunya gari ana ta zage shi kai ma kaza irin wannan abubuwan shi zai sa a hankali yana dawowa yana tuna su a hankali sai ga ya gyaru amma wannan tsine-tsine da wane ne wannan ba shi ba ne, ba shi zai sa a gyaru ba, Allah ya sa mu gyara alfarmar sayidina Rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sannan manzo Allah, sannan Allah subhanahu ta'ala yana faɗi a cikin suratul Nur, Allah ya cewa walil mu'minina akan bayanin da malam yace wa wa ya harimu alaihi wa wa wa wa wa yajibu alaihi hibzu basari ya kiya ganin shi daga kallon me haramun ko to kallon haramun din nan Allah subhanahu wataala ya faɗa mana a cikin suratul nur Allah ya ce yake cewa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yafazu furujahum ya rasulullahi ka ga mu'minai guddu absarum su rinsa gananan su daga kallon haramun su rinsa gananan su daga kallon alfasha da kallon mata wa yafazu furujahum na su masu kiyaye farjinan su daga yin zina kaga umarnin Allah ne kiyaye gani sai da daga kallo daga nan zina take take tawwa ba yadda za baka taba kallo ba kuma zina ta biyu ba zai yi ba farko kallo ne kana kalla sai zuciya ta ɗarsa zuciya na ɗarsawa sai sha'awa sha'awa na biyowa sai kuma alƙawari alƙawari na zuwa kuma sai tsiya ta zo ko ba haka bane da ido shine mafarki shine kibiyar farko da shedan yake cilla maka zuwa ga mace alfasha ya shigo kibiya kibiyar shedan ido kenan shine na farko da haka sai aka ce ka rinsa ganinka in ka gani kai gub sauri ka kauda idanka ka ci gaba da abubuwan da kai ya dame ka abinda za ka yi na rayuwa an fahimta sannan Allah subhanahu wataala yana gaya mana a cikin suratul Isra'i aya ta 36 Allah yana cewa inna sam'a a ce mun ɗaya, wal basara biyu, wal fahadu nawa uku, to kullum ula'ika kana anu mas'ula. Allah ce ku sani inna sam'a kun ga jinku, an ji da, wal basara kun ga ganinku, da duk abin da kuka ji gaba ɗaya ka tattaro ka ce gani jinka, ko me ka ji, wal basara da duk abin da ka gani, wal fahada da duk abin da zuciya ta ɗarsa maka, kaga duka wayannan kullun ula'ika kana anu mas'ula wallahi sai an tambaye ka ran tashi alkiyama. duk abin da ka gani sai an tambaye ka kaga kaza kaga kaza me yasa ka gani in na haramun ne sai an tambaye ka in na halal ne sai an tambaye ka sannan duk abin da ka ji da kunnen ka kawai ne ai waka ai ma ai ji ne kawai ai ba aikatawa bane dan ji kawai ko mutum ya ta batsa a ce kai wani sai kamata maka ce a ai ni ba aikata nake ba ai faɗi ne kawai a baki awo faɗi ne a baki to ai zina kala kala ce akwai zinar baki akwai ta ido to kai ka yi ta baki sai a kiyaye Allah ya tsare mu albarma sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koro hadisi manzo Allah wannan shine zamu yi na karshe annabi yake cewa as-salasatu ayunun la ta'kulaha an-nar yawm al-qiyamah mu sani idanuwa guda uku idanuwan mutane guda uku wuta ba za ta ci su ba ranar tashar kiyama mutane guda uku idanuwansu ana nufin jikin da idan yake jiki to jikin ba zai shiga wutar jahannama ba wa'ina mutane ne masu abubuwa guda uku annabi ya ce ainun idan da guddat ya fashe min maharimillah idan da ya rintse idansa daga kallon haramun idan da yake rintse idansa daga kallon mai haramun wannan idan Allah ya ce ba zai shiga wutar jahannama ba bawan da yake haka ba zai shiga wutar jahannama ba sai na biyu ainun bakat min kashiyatillah da idan da ya fashe da kuka saboda tsaba tsoron Allah, shi kaɗai kaliyan ba kowa a wurin haka kurin ya tuna da wani abu ne, ko wani saƙo da ya yi, ko ya tuna da wata aya, kawai fashe da kuka sai da tsoron Allah, wannan idan Allah ya ce za mu tsare shi bawa ba zai shiga wuta ba. Sai na uku, al'ainu ba ta tahari su fi sabilillah, idan da ya kasa bacci yana gadi a fagen ɗaukaka kalmar Allah. shine a wurin yaƙi ka san mutum ya je wurin yaƙi ko ya tara gari irin abin da suke cewa ribaɗi ya tara gari dan makiya sun zo ya fara yekuwa yana kabbara dan yekuwa musulunci ita ce mai kabbara ba yekuwa musulunci shine ya jama'a a yekuwa musulunci shine kabbara ya fara kabbara Allahu akbar ɗan gari su ji cewa makiya sun kawo a taso kaga zai yi bacci ba zai bacci ba to wannan idan da yana kanshi bacci sai ya ɗaukar kalma Allah to shi ma yana cikin wanda Allah subhanahu ta'ala ba zai sa su a cikin wutar jahannama ba insha Allah anan zamu tsaya idan Allah ya kai mu sati mai zuwa zamu tashi akan inda malam mai ahdari Abdurrahman al-Ahdari yake cewa wa yajibu alayhi hifzu jami'i jawarihi insha Allah anan zamu tashi alfarma sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam sati mai zuwa insha Allah kamar yadda muka fara jiya lokutan da muka fara daga magariba zuwa isha hakan nan yau yau ma muka yi haka sati mai zuwa ranar alhamis za mu ci gaba ranar juma'a ma haka za mu ci gaba alfarma sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala ya ala mana ran abinda muka faɗa daidai abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa wanda muka yi kuskure dama karancin ilimi ne ba mu san kamai ba Allah shine masani Allah ya yafe mana alfarma sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk in akwai masu tambaya sai ayi daga yan mintunan